أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasin mu na karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka a yau muna ranar juma'a 17 ga watan ramadan shekara 1447 hijiriya wanda shi ne 6 ga watan uku watan mars shekara 2026 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala cikin amincewa shi da yarda shi da kaddarawa shi Allah ya amince mana ya kaddara ya yarda mu faɗa abin da yake shi ne daidai mu yi aiki da shi kuskure Allah subhanahu wataala ya kare mu daga afkuwa cikin shi idan ma afku cikin shi Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirsan mu gaba daya idan ban manta ba darasin da ya gabata jiya har ila muna cikin wannan sura mai tara albarka suratul hadid inda kadan da abin da muka gani cewa halin munafikai da mumunai a ranar tashin kiyama yanda munafikai suke yaudara muminai da suke ganin sun yaudara Allah subhanahu wataala to Allah yana maida masu yaudarar tasu a daidai ranar tashin kiyama sun yaudara Allah sun yaudara muminai suna ganin cewa sun yi yaudara a nan duniya ko idza laqul ladina amanu qalu amanna sai su nuna menene su masu imani ne sun bayyanar da imani a zahiri sun boye manahuci suke ganin sun yi yaudara in an zo rabon ganima an zo rabon abin da ya shahi muminai duka a raba da su hankalin su kwance to shine za a rama daga abin da ake musu a ranar tashin kiyama sai a ba su haske tare da muminai na tsallaka siradi kowa ya ga hasken shi tar munafikai an ba su hasken su tar kowa yana gana hasken shi sai Allah subhanahu wataala yake kwatanta mana yau matarar mu'mini na wal mu'minat ko ranar da zaka ganin mumunai maza da mumunai mata suna tahiya hasken su a gaba da su kuma da hannunsu na dama sai a ce musu albushirinku a yau aljanna ce menene makomaku madalla da wannan makoma haka ne ko aka ce aljanna ce makomaku wanda ƙoramu suke gudana a cikin sa khalidina suna masu dawama a cikin ta har abada wannan ai babban rabo ne su kuma munafikai ha sai an ba su hasken su sun zo sun hau siradi za a tsallaka siradi sai hasken su ya doki sai a musu kufiyar na hasken su sai cikin duhu ga mumunai suna can sun wuce da hasken su haske kyam lahiya lau suna tahiya wasu hasken su kamar dutse wasu hasken su kamar mi itaciyar dabino wani hasken shi kamar mutum namiji a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani hasken shi ami a ibahama shi wannan ya tsaye madangwala bakin nan ne kada ya hasken shi gwalgwadon imanin ka gwalgwadon hasken ka da zaka tsallaka saradi da shi to su munafukai kuma suna ganin an ba su hasken su suna jin daɗi suka hasa yaudarar da suka yi a duniya a nan ma akwai ta sai sun zo kawai sai a ɗauke kufir shiru su gansu cikin duhu amma suna tsinkayen hasken mummunai can ga mummunai can sun yi gaba sun wuce to anan ne mummunai suke cewa rabbana atmin lana nurana waghfir lana ko kuma anan duniya su hadi ko kuma a can su ce Allah ka cika mana hasken mu sun tsorata da hasken mu kafirai munafikai ya doke tunda ai wasu munafikan ba wanda ya san cewa munafikai bane ana tunanin cewa mummunai ne anan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yayi zama da munafikai 300 da yan kai a cikin wanda suke mummunai ma ba su san wasu munafikai bane ba an gane ko sai a wasu yaƙiƙina wasu suka bayyana wasu kuma ba su bayyana ba wasu kuma Allah ya rububar su dai da manahucin nasu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Huzaifa sahibu sirru rasulullah ya wada mu Huzaifa yace wani da kake ganin shi manahuki ne wani manahuki wani manahuki ne annabi yace kai ya fada mutane bai fada ma kowa ba saboda sirri ne annabi ya da shi an gane ko to shine ai har bayan mutuwar Huzaifa har bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Umar a yana khilafa ma in an ci wani ya mutu Umar cewa yake kuje ku lega amin Huzaifa ya tahi in Huzaifa ya tahi wurin binne shi sai Umar ya zabura ya tahi ya san menene ba manahuki bane in Huzaifa bai dai ba aka ce a'a Huzaifa ya bada uzuri Umar shi ma sai ya san yanda yi sai ya gizo kaga dubara ko tunda ai Huzaifa ya san an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kakkama ɗaya daga cikinsu in ya musalla kuma kakka tsaya a kan kabarin shi annabi bai sai ya hasa zuwa to huzaifa shi ma sai bai zuwa sai umar yake kwaikwayo da kwaikwayon huzaifa an gane ko to su ka san a duniya ba kowa ba zai san munafukai har yanzu muna muna da munafukai har yanzu muna da munafukai sosai sosai akwai munafukai na aqida kuma akwai munafukai na mi na manahuci zalla kawai su nuna suna tare da kai amma ba su tare da kai an gane ko to wannan munafukai na aqida su ne shine sai Allah yake ga mana a lokacin in aka doke hasken nasu sai munafukai maza da munafukai mata su dinga ce ma mummunai unzuruna nafta bismin nurikum ku dan dakace mu ku sharaye mu mu dan dosana daga hasken ku sai a yi masu amsa a ba su amsa ta gatsai kamar yadda muka gani ko a ce a'a ku koma can baya ku ɗauko hasken ku bayan ina baya duniya duniya sun dawo bai yiwuwa ko kuma baya inda aka raba haske kama a zo nan wura hasken aya baya aka raba masa haske unzuru na nafta bismin nurikum a ku koma baya qilar zuru wara kun falta bisu nura sai a sanya musu wannan bangon wanda yake da koha kohar daga cikin ta rahma ce dadi ne ni'ima ce wa zahiruhu min qiblihi azab shi kuma bayan kohar nan wurin can bayan shi daga bayan shi kenan sharan wurin marahukan tsantsa azaba ce a nan munafukan suke cewa shin ba mu kasance ba suna kiran su ku mu ne ku suwa na ku suwa ne ba mu kasance ba a nan duniya muna tare da ku muna aikin lada tare da ku muna sallah muna azumi muna jihadi tare muke komi su ce bada haka ne abin yake bari dai kun zalunci kanku kun fitini kanku kuka koma munafukai mushrikai wa fadantu anfusakum wa tarabbastum ko kuka dakata kuke shira a samu wata musiba ta samu menene mumunai ku ga abin da za ku ko kuma kuke shira ku ga musiba ta samu mumunai ku wartsake ku nuna munahucin ku ko kuma kuke shira ku shira ku samu falala da mumunai ku ce kuma mumunai ne wartabtum kuka sa shakka kuka nuna cewa abin nan bai yiwuwa ana gaya muku ga annabi kuna like ido tashin kiyaman nan bai yiwuwa daga duniya sai kaduna waye shi ya gano kaza kaza kaza ana faɗa muku kuna kwana wa gharratkumul amani sannan gurace gurace gurace gurace ya rudar da ku kuke gurin ayi kaza ayi kaza a samu kaza a kazu kaza ya rudar da ku karshe sai mai babban mai rudarwa shedan ya rudar da ku daga shanin Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wannan ranar an gane ko ba a amsa wata fansa daga gare ku ku munafukai wala daga wanda suka kafirce wanda suka kafirce ko da sun kawo cikon ƙasa mil'ul arda zahaban ma tuqbila minhum da sun kawo cikon ƙasa ƙasar na a cika ta da zinariya su kasu ce a cece su ba a amsar su suna cikin azaba mai raɗaɗi to shine Allah ya ce a wannan rana ba a amsa fidiya daga gare su wala daga wanda suka kafarce wani menene makomarsu makomarsu ta kasance wuta ce ita ta fi cancanta gare su Allah ya ce tur da wannan makoma Allah ya ci gaba da cewa shin wai mumunai bai lokaci bai yi ba ga mumunai alam ya'ni lil ladina amanu lokaci bai yi ba an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatan su ta tabshi ta tsorata ta yi lukus dan ambatan Allah subhanahu wataala wa ma nazala min al-haqq da abinda aka sauko na daga gaskiya qur'ani shin kana sauraron Qur'ani je iya yau ka karanta Qur'ani kawai ki zuciya ka kyamas ba abin da ya faru ka karanta Qur'ani mai keke sassan zuciya ka ji ayoyin azaba ka ji ayoyin wuta je iya yau kai ba abin da ya sauya a lamarinka shin lokaci bai ba mun gani Abdullah bin Mas'ud ya ce an san kota a shekara ta hudu ko ta hudu bayan musulmcin shi suna cikin na harko harko da suka musulunta to harko harko musulunci ana gaya musu wannan magana ina ga mu yau ina ga mu yau zukatanmu ba su yi taushi ba da ƙur'ani da abin da aka samko na gaskiya sai aka ce kar ku kasance kamar waɗanda aka ba littahi sai suke ganin bayan annabawansu sun bushe sai suke ganin abin ya yi tsawo gare su zukatansu suka bushe suka kekashe da yawa daga cikinsu fasikai ne sai Allah ya ce ka sani cewa shi Allah shi ke raya matattu daga daga menene shi ke raya ƙasa bayan ta mutu ta ƙeƙashe ta zama alkasai shi ke raya ta hakika an bayyana ayoyi game wayanda suke suka hankalta wannan raya ƙasa shine kamar Allah subhanahu wataala in kana sauraron Qur'ani zai raya zuciyarka duk ƙeƙashewar zuciyarka za a raya maka ita ta dawo ta dawo haratas yanda in ka iske ƙasa yanzu busassa daji ba komi amma da an yi ruwa wata ɗaya ko sati biyu ya zaka gani ihtazzat warabat zaka gan ta zabara to zuciyarka ma in kana sa mata Qur'ani in dai kayi imani dole zuciyarka za ta yi mi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub nan ne muka tsaya ina ji ko insha Allah zan mu tashi aya ta 18 mi Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى yake fadi a cikin wannan ayoyin innal musaddiqina wal musaddiqati kaga wannan lalle masu yin sadaka maza da masu ba da sadaka mata masu yin sadaka maza da mata an gane ko wa aqradullaha qardan hasana sannan suka ba Allah ya ramce ramce kyaukyawa ramce mai kyawu an gane ko to lalle Allah subhanahu wata'ala zai ninnunka masu shi sannan kuma suna da lada wata irin lada mai wani irin girma an gane ko mai girman daraja lada mai karamci Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa kaga waɗanda kuma suka yi imani da Allah da manzannin shi waɗannan su ne ake ce ma siddiƙai su kuma shahidai kuma suna da ladan su an gane ko da hasken su a wurin ubangijin su an gane ko waɗanda kuma suka kafirta su kuma su ne masu ƙaryata ayoyin Allah waɗannan su ne ‘yan wutar jahim. La haula wa la quwwata illa billah Allah mana tsari da su Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi ku dai sani ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahu cewa dai ita wannan rayuwar ta duniya an gane ko ba wani ba komi bace ba wani abu bane ba kawai wasanni ne da sharholiya an gane ko wazina da kyale-kyale da kuma fariya wata fafurum da yin fariya a tsakaninku wata kasurun kuma da tattara neman tattara wajen nuna yawan dukiya da nuna yaya da nuna ɗiya kenan an gane ko sai Allah ya ce ka masalu ghaifin sai ya ce wannan rayuwar ta duniya ta yi kama ne da ruwan sama an gane ko da ruwan sama ya zuba da tsirrai suka huto an gane ko suke bai wa manoma a jabal kufar na batuhu sai tsirran nashi da aka yi ruwan sama tsirrai suka hutu sai manoma wannan tsirran yake birge su suke ba su sha'awa yake birge su sannan daga baya sai ya bushe gaba ɗaya an gane ko sai ka ga wannan tsirran ya zama mai ya zama wani fatsa haka ya yi masara masara in ya bushe ya yake komawa wani masara masara wani tsanwa tsanwa gashi nan dai ya wani fatsa sannan kuma ya zamanto diddiga ya narke an gane ko ya kasance musfarran summa ya kunu hutama ya zamanto jijjiga kuma sai ya narke ya watse sannan kuma fil akhirati a lahira kuwa akwai azaba mai tsanani da gafara daga Allah subhanahu wataala da kuma yardar shi Allah subhanahu wataala ya ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur lalle rayuwar duniya ba komi bane ba sai wani jin daɗi ne kawai mai rudarwa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mana sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi rigai rigai rigai rigai rigai zuwa wata irin gafara ta ubangijinku da neman gafara daga ubangijinku da wata aljanna fadinta kamar fadin sammai da kasai ce an gane ko fadin sammai da kasai an yi tanadinta don waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa wannan falala ce ta Allah wannan falalar Allah ce yake bawa ga wanda ya ga dama wallahu zulfadlil azim lalle Allah ma abocin falala ne mai girma wannan shine kashin bakin ayoyin sai fassara kuma da ma'ana ayoyi insha Allah Allah subhanahu wataala yake faɗa mana innal musaddiqina lalle ka gani masu sadaka masu yawan sadaka maza wal musaddiqati da masu yawan sadaka mata an gane ko kaga anan Allah subhanahu wataala sai bai bambanta ba tsakanin maza da mata zaka gani Allah subhanahu wataala yana nunawa in wurin munafikai aka ce munafukai maza da mata masu imani maza da mata masu sadaka maza da mata a can wancan Allah subhanahu wataala ya zano siffa guda goma innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat har zuwa karshe an gane ko shi yasa duk abin da namiji yayi a wurin addini mace in tayi zata samu ladan in tayi zata samu zulubin an gane ko mace a wurin addini in tayi zata samu aljannata in tayi zunubi zata samu wutarta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da aka yi da sallah aka yi da sallar Idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo Bilal ne ko suka zo suka zo bangaren mata ya yi da maza hutuba sai ya zo wurin mata ya musu hutuba daga cikin hutubar da yake musu yace ya ma'asharan nisa ya ku taron mata tasaddaqna ku yawaita yin sadaka fa inni ra'aytu kunna aksaru khatabu jahannam haka ne ruwaya ko yace saboda ni na gan ku kun fi kowa yawa a cikin makamashin wuta mata kun yi maza yawa a cikin makamashin wuta ku yawaita sadaka wata mace tana nan wadda ke da kwai shaja a kumcinta wata bakan mace daga tsakiyar mata sai ta tashi tsaye ta ce lima ya rasulallah dan mi zan mai kowa kowa yawa a cikin a cikin jahannama an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda kuna yawan tsinace tsinace zage zage da tsinuwa Allah wadai Allah kaza Allah kaza kana samun shi cikin mi cikin mata wa takfurna al'ashira aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sannan kuna kafirce ma abokin rayuwa abokin zama mazajen ku a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ka shekarar rayuwa gaba daya iza anfaqta alaiha dahar aw kama ja'at riwaya in zaka ciyar da ita ka yi mata alheri na shekara na rayuwa gaba daya in ka mata wani abu so daya sai ta ce ba taɓa gana amfanin ka ba mi ka taɓa tsina na mani halin su ne ko a bai da ka ce na abu sani kai Allah mana gafara Allah mana gafara halin su ne eh takfur da lashira a ya karanto kuma ya ga zahiri halin su ne annabi ya faɗi suna kafirce ma abokin zama mace ce zaka zo ka mata abubuwa ka mata komi da an tashi an yi rikici an yi hada ta ce mi ka zautsi na namani in ba kaddara ba in ba jaiwan tsina ta tsina ce a wata ruwaya rasulullah ya ce da zan sa wani ya yi ma wani sujada da na sa mace ta yi ma mijinta sujada kaga yanzu ma dai dalilin da ya sa dai suka wannan mu anan matan daura ai ladabi da biyayya gare su yanzu ba dai abubuwa ne suka yi yawa kalle-kalle da wasu abubuwa da firara da wane ne da kai a tarihi ka ji a ce mai gida yana magana mace ta yi magana ta isa ita ɗin nan wallahi ba ta isa ba yanzu kuma cacan baki za su dinga yi yana faɗi tana faɗi kaza kaza ta ce kaza kaza a yi kaza a yi kaza ya ba da umarni a ƙiya duk wadda mata in suna ji in ba su ji sako ya kai masu annabi ya ce duk wadda mijinta ya mutu yana mai yarda da ita yana aljannati mijinta ya yarda da ita ta mutu kai ya yarda da ita yana aljannati ka duba ka ga rasulullah lokacin da khadija ta rasu sahabbai suka ce rasulullah ka sake aure ya ce waman ba khadija wa zan samu bayan khadija to ke yanzu in kin mutu mijinki ya ce waman ba duki eh ko kuma mijin naki irin wannan da za a yi wanda ake ba da labarin shi wai matar shi ta mutu yake ta kuka yake ta kuka kukan mutuwa aka ce kai kabar kukan mutuwa ba kyau ya ce ba ku ba malamai kuka ce in ana kukan mutuwa ana ƙara ma mamaci azaba annabi ya ce ƙara mashi azaba annabi ya haɗi ya ce ƙara mashi azaba ake mamacin da ya mutu ake mai kukan niyaha na yawa kamar mu kaza kaza ƙara mashi azaba kake aka tabbatar mai yace to saboda haka nake yi subhanallah ai ka san bai shi dadi ba wai dan a ƙara mata azaba yake mata kukan nan nan ne ya ha wanda ba sa aman kaga bai kamata ba mata su gyara kansu su gyara gidajensu gidajensu mazan su su yarda da su su ji daɗi a kansu za su samu aljannar su an gane ko mata su yawaita sadaka annabi ya ce ya gan su ne ne sun fi yawa a jahannama su yawaita sadaka sadaka tana kare mutum daga wutar jahannama an gane ko na'am ya ce ma mine ne wa aqradullaha qardan hasana sannan suka ba Allah ramce ramce kyaukyawa ai mun ga manzon da ya qardullaha qardan hasana a shekaran jiya ko to wannan ramcan an dawo neman shi ku yi sadaka kuma ku ba da rance kyaukyawa mun ga wancan abu dahda ko dahda yana da itaciya yana da garka mai itaciyar dabino kusan 600 yace annabi na ba Allah bashi yayi so matar shi suna cike ce ku huta na ba Allah rance tace ma dalla da wannan kasuwanci kasuwancin da yayi kaga mata mumina to ita ba kaga in tana da ai ita ma ba da za ta eh to mata a yawaita sadaka an gane ai ta sadaka bare yanzu duniyar zamani an ce kudi ya koma hannun mata haka aka ce eh cewa aka kudi ya koma hannun mata zaka same su kasuwanci suke kuma functionaire ne dukansu zaka same su suna juyawa amma daidai da aran mashi na gida mai gida ke saya daman shi ne akan shi eh shi ne akan shi shi ne Allah ya ce الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم suke bada maza ka gani mutum ne namiji contractual ne yana ɗauken wata 75 ɗin shi matan shi 'yar kasuwa ce tana haɗa wata 150 a wata amma daidai da gishiri na dala biyar sai an siyo eh sai an siyo na shi ke biya in ta taimaka ta kyauta ta kyauta ta ta ɗauki wani shirji amma haƙƙin dai nashi ne an gane ko to kuɗin nan da ake tarawa a dinga sadaka dinga sadaka wala an ce kuɗi sun koma hannun mata sai sayan zinariya da wane ne a yau in mace tana tambaya zinariyarta ta kai gram kaza ya ne zakarta sai ka yi mamaki kaga mishin nata gashi nan wani malam bawa Allah da shi asha asa a gabara wallahi amma ita wai zinariyoyin ta ne na kaza na ashiya ta sai gida kuma gina haya za a sa kuma kuna cikin haya watakila Allah mana gafara duk yawaita sadaka in kika yi ma mijinki sadaka in mabukaci ne gidanki ya zama menene silatun wa sadaka lada bibi gare ki kai ta uku ma kuma sai ya yarda da ki an gane ko yardan mijinki yarda ubangijinki suka ba Allah ramce ramce mai kyau wa'innan suna da wani ilin lada daraja mai girma babba mai karamci sai Allah ya ce mi
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wallazina amanu billahi wa rusulihi, ula'ika humus siddiqun wa'inda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzannin shi, to wa'innan su ne ake ce ma siddiƙai, su ne siddiƙai. Imani da Allah shi ne sai ka yi imani da Allah ɗari bisa ɗari, aka yi imani da Allah ba abin da yake menene ba abin da yake kautar da kai daga sha'anin Ubangiji, in Allah yana son kaza shi zaka yi ɗari bisa ɗari, an Allah bai son kaza ba ka yin shi. An gane ko? Ai, mun ga wanda suke yin komi da komi, wanda suke samun aljanna ta farko ko? Wanda suke damine ne su ne a sabiƙuna sabiƙun, wanda suke samun mi, duk abin da aka ce sai sai sun yi shi ko da mustahabbi ne. Duk abin da aka ce kasi sai sun bar shi ko da makruhi ne. an gane ko to wayannan su ne siddiƙai sun yi imani da Allah sun yi imani da manzannin shi gaba ɗaya duka Allah subhanahu wataala ya sauko shi minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk kasar kafirce ma rashin imani da manzo ɗaya shine ka kafirce ma duka manzannai yanzu kai kai yanzu misali musulmi sai kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai kai sai kai imani da almasihu Isa ibn Maryam cewa manzo ne daga Allah to ka kafirce ma manzanni duka ba mumini bane ba kai in ka lura sai Allah subhanahu wataala yake ba mu misali yake cewa kazzabat qauma nuhinil mursalin mursalin kazzabat adunul mursal kazzabat samudul mursal kazzabat kazzabat aida sai a ce is qala lahum akhuhum nuhun إذ قال لهم أخوهم شعيب إذ قال لهم أخوهم صالح إذ قال لهم أخوهم هود تكا أما أنت سيأتي مرزني دك سكريتا أما دان uwan su ne wane ya gaya masu shi suka karyata shi karyata manzo daya karyata manzanni ne duka shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambantawa da tsakanin ko ɗaya daga cikin manzannai an gane ko to wayanda suka yi imani da Allah da manzannai gaba daya wayannan su ne siddiqai su kuma darajar siddiƙai tana biyowa ne bayan darajar wa annabawa daga annabawa sai wa sai siddiƙai daga siddiƙai sai wa sai shahidai daga shahidai sai mumunai na gari sannan sai musulmai an gane ko siddiƙai suke bi ma annabawa daga cikinsu akwai wa abubakar ne siddiƙ daga cikin siddiƙai akwai wa ليش أم المؤمنين صديقة بنت صديق الله أكبر المبرات اللي فوق سبعة ودع الله يكوب ترد إتدق بقوان الرفيع wannan su ne manya-manyan siddiƙai shi siddiq shaida ce daga wa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi abubakar da siddiq wata rana sun hau uhudu uhudu ya girgiza ya girgiza annabi ya ce mai ufbut uhdan uhudu tabbata kwasa motsin nan saboda a saman akwai nabiyun wa siddiqun wa shahidai suna tare da shi da abubakar da umar da uthman ya ce a saman ka akwai annabi da siddiqai da shahidai guda biyu tunan sun san za su yi shahada shi kuma abubakar ta na an ba shi gara da na siddiqi an gane ko shi kuma siddiqi daga annabawa sai siddiqai an gane ko daga annabawa sai siddiqai wai a yau ne zaka samu wasu 'yan iska 'yan rena mutane wasu kafiran banza da wuhi suna zagin abubakar suna zagin umar suna zagin ummuna aisha har suna cewa wai mazinaciya ce har lokaci suke samu su nemi bakar karya su sanya mata kaya suna jiwata suna cewa aisha ce kuma wai irin wannan mutanen zaka gani wasu buragurbin da suke kiran sunansu musulmai wai suna alaka da su kai yanzu wanda zai ce ma uwanmu ummul mu'minin matan manzan Allah wanda aka san ko ayoyi goma ya ce mata wai kafira ce mazinaciya ce ya karyata ayoyin da ya karyata Qur'ani ina ya ga darajar da ya kamata mu zamna da shi wallahi gwanda mu sha kashin da muka yi mu zamna da shi da mu zamna da wannan da isa gwanda mu hudda tutu na jasa mu sha mu zamna da ita da mu zamna da irin wannan lalatattun mutanen Allah wajaransa Allah tsine masa albarka la haula wala quwwata illa billah daraja siddiqai kenan wannan sune siddiqai wa shuhada Allah subhanahu wataala yace su kuma shahidai wanda suka samu mutuwar shahada wanda aka kashe su a wurin yaki wanda suka mutu suna shahidai lahum ajruhum inda rabbihim wa nuruhum suna da matukar ladan su ladan su babban ladan su yana wurin ubangijin su hasken su hasken su yana wurin ubangijin su Allah kadai ya san menene ya masa tanadi mun gani hadisin shiya wanda shahidi ya aka ce a maido shi aka tambaye shi me yake so yace a maido shi kuma a kashe shi ba wai a maido shi ne wani abu ba a a maido shi kuma a kashe shi kuma da za a maido shi a kashe shi kuma cewa zai a maido shi ayi zai ayi zai dan dai menene annahum ilaiha la yurja'un dan ya ga falalar da aka mashi shi yasa Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim wa nuruhum da cikar hasken su nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim da cikar hasken su da Allah subhanahu wataala zai nuna masu sai ya ce menene a wannan suke biyo daraja bayan shahidai an gane ko bayan bayan siddiqai walladina kafaru sai sinfi na uku Allah ya ce su kuma wanda suka kafirce gaba ɗaya wa kazzabu bi ayatina suka yi mi suka karyata ayoyinmu su wannan da ba an samu ko masu fa ulaika ashabul can can musu ne yan wutar jahimu Allah subhanahu wataala zai sanya su cikin wutar jahim wanda suka kafirce da ayoyin Allah suka karyata ayoyin Allah fa ulaika ashabul jahim wayannan su ne yan wutar jahimu a nan ka gani Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan ayoyin guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya raba mutane kashi nawa kashi hudu ayoyin nan guda biyu na farko ai kaga cewa aka yi menene innal musaddiqina na farko su ne masu yawan sadaka an gane ko na maza da mata kuma suka ba Allah subhanahu wata'ala kyaukyawar ramce ramcen da suka bada ba tare da riya ba ba tare da wani ya gani ba ba tare da a ce su masu sadaka ba ne ba tare da nunawa ba inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu dai muna ciyar da ku ne dan neman yarda Allah ba mu buƙatar godiya daga wurin ku ba mu buƙatar ba mu buƙatar wani sakamako an gane ko shine Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi mutum bakwai da suke shiga cikin al'innuwa al'arshen Allah, yau mala zillu illa zilla, ranar da babu wata innuwa sai innuwa al'arshen Allah, ana cikin rana tashin hankalin mahashar, tashin hankalin kiyama, to akwai musulfi na mutum guda bakwai wanda suke shiga cikin innuwa al'arshen Allah suna hutu. Daga cikinsu, annabi ya ce wa rajulun da namiji, an faƙa bin tasaddaqa bi sadaqatin ya yi sadaka da wata sadaka fa akhfaha sai ya boye wurin ba da sadaka hatta la ta'lamu shimalahu ma anfaqat yaminuhu har sai da hannun shi na hagun bai san ba hannun shi na dama ya bada in hannunka na hagun bai san na hannunka na dama ya bada ba waye sai sani zuwa za a yi kudin dama a aljihu kaske na dama ka shimko kawai sai a yi haka salamu alaikum ana gaisa ka shimka amshi an yi gaba ba wanda ya san me aka yi so nawa zaka gani kawai an zo sallama kuma an yi sallama in sallama ce kawai kuma sallama ce kaga wannan sallama tana da kyau an shimka to irin wannan suna shiga aljanna ba hisabi wannan suna shiga al'arsha an arsha Allah ranar da ba innuwa babu sai wannan innuwa ba ga wannan ba yazid jama'at yazid jama'at sahabbai ne sahabban manzo Allah uba da da sai wannan uban sai ya shigo da sadaka yana son ya ba wani bawan Allah cikin masallaci cikin duhu-duhu ba masallacin su ba irin haka bane tar an gane ko ai munan tar ne kyam kawai kilewan musalai wallahi masha Allah muna cikin ni'ima alhamdulillah Allah Allah sa daga na haccan ni'ima na'am sai aka zo mi ya meka ya zo ya aje sadaka ya meka sai dan shi ya gani ya doka da aka zo ya ce wallahi ma iyaka aratu ya ce wallahi ba kai ne niyyar ba ba sai ka mai dota ya ce a ɗan ya ce wallahi baba ni ma ina da bukata uba ya ce sai ka mai dota ɗan ya ce a wallahi baba ina da bukata wallahi ya ce to ni ba kai ne niyyar ba ba ya ce kawai ta fito an gane ko sai aka je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a za a uba da da to in ka ka duke mai yawa ce ina shi a'a to kai ma duba ka gani misali ko kai misali a yau ubanka ya tashi badawa sadaka ba zaka ba ya ashe wata ɗari biyar san mil kuma ya ce ka maido eh a ba ba kawai ya hakuri zaka ci Allah shi kan uwaye mu Allah masu gafara wanda nasu suke na Allah subhanahu wataala ya ƙara masu tsawon kwana da imani kuma ya ba su damar cin moriyarsu ta states bars rishin mahaifi ba karamar rishi ba ne ba wallahi a yau duniya da za a bani minti ɗaya in ga mahaifina in mashi biyayya in ba da duk abin da na mallaka hatta da diyana wallahi zan iya bada su na minti ɗaya in mashi biyayya minti ɗaya in ƙara jin cewa Allah maka albarkan nan wallahi zan iya bada duk abin da na mallaka kan mu yi wasa da wayanmu lokacin muna tare da su sai muke ganin yawa daga cikinmu in yana tare da ma'ayin sai yake ganin ba wata daraja ba ce Allah ya mashi sai sun bar ka zaka gane wallahi wanda suka kaddara Allah ya kaddara suna tare da uwayensu su sake zage da musu biyayya wurjanjan in su ba su ba kai zaka tai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hau mimbari mimbarin shi mataka guda uku ce takawa ta farko ya ce amin ya taka ta biyu ya ce amin ya taka ta uku ya ce amin sabai suka ce ya rasulallah mun shi kana ta amin a saman mimbari mine ne wata addu'a ce wadda aka yi da addu'a wasu sharuɗa ne na amsa addu'a ne ta hada sharaɗi na farko Allah ne ya ce a yi addu'a. Allah shi ne mai amsa addu'a ko kuma sai ya ce a yi addu'a nan ya kake gani ta shiga babu tantama sharaɗi na biyu shugaban mala'iku ne jibril alaihi salam shi aka ce ya yi addu'a. kai jibril ko ba a umarce shi ba ya yi addu'a ya kake ganin ta ta shiga sharaɗi na uku a saman mimbarin annaba aka yi addai kai ya kake gani wannan addai ran juma'a ta shiga sharaɗi na hudu mai cewa amin din a asamu khalqillah ne muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta shiga shine da annabi yace addu'a ta farko ko daga cikin addai mala'ika jibril yace ragima anfu ya halaka ya tabe wadda zai ji an ce annabi Muhammad bai ce sallallahu alaihi wasallam ba kaga tsinuwa ta farko ko tsinuwa ta biyu aka ce duk wanda zai isko uwayen shi ɗaya daga cikin su ko kuma guda biyu bai yi abin da ba za a mai gafara a sashi aljanna ya gaba ne ya hallaka ya tabe na uku kuma wanda ramadan zai shigo ya huta bai yi abin da za a mashi gafara ba yau sauran mu kwana nawa da ramadan mi muka yi na neman gafara mi muka samu an mana gafara ko ba a mana ba Allahu alam tsora kwana nawa ramadan kwana goma sha biyu za a ce ko sha uku wanda ya samu wanda bai yi ba shi ya sani kuma akwai fort pro ba wallahi in muka yi wasa ramadan din nan zai wuce haka ba wanda ya samu wani abu mi zan mu ce mu ce ma Allah ga tsinuwa addu'a wanda ga uwayenmu suna raye wasu daga cikinsu mi muka yi muka faranta musu muka samu aljanna kaga da sake ko wallahi da sake Allah mana gafara Allah subhanahu wataala ya raba wannan wurin guda nawa guda hudu na farko masu yawan sadaka suka ba Allah kyaukyawar ramce ba tare da mi ba riya ba tare da komi ba kashi na biyu kuma akwai siddiƙai wanda siddiƙai su ne muka ce darajar su ita ce ta biyu bayan darajar annabawa matakin imanin su ya kai matakin imani na ƙarshe wanda suna da garanti kan komi cewa daga Allah yake babu wani abin da zai taba su ya kuntata su mataki na uku kuma muta- mutane kashi na uku su ne shahidai wanda suka samu mutuwar shahada an gane ko mataki na hudu kuma su ne kafirai wanda su makomarsu wutar jahimu ce a wannan ayoyin guda biyu kenan an gane ko sai Allah ya ci gaba da cewa mi
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة Ah, وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد na'am كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما na'am وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ana Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana ga wanda suke ɗaukar rayuwar duniya wani abu, ga masu jin daɗin rayuwar duniya, ga masu abubuwan da suka ga dama a rayuwar duniya. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ku sani, ita rayuwar duniya wasanni ne. Ɗan aka ce wasa, eske ana ɗaukan wasa usure, ba ɗaukan wasa usure. La'ibun walahau, sharholiya ne. harkar sharholiya menene sharholiya ba a ɗauka harkar sharholiya usiri wazinatun da kyale-kyale abinda aka ɗauki rayuwar duniya kenan wata fakhurun bainakum kun kasance kuna yi ma tsakaninku fariya alfahari alfahari jiji da kai in sa mai kyau in hau mai kyau in shiga mai kyau in auri tsala-tsala masu kyau shi ma sai yayi alfahari fariya وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد in yimi in tara ɗiya ɗiyana kaza ɗiyana kaza dukiya ta kaza na tara dukiya washin dukiyar nan da muke tara ta duk gudun mine ne duk gudun wulakanci ka ce wulakanci in ka sa wulakanci ya haɗa talauci da a ganka amma kaza amma kaza aka ce kuɗi maganin zaman duniya in ka samu kuɗi ka girma wulakanci a duniya haka ne ko to ya lahira ha a yanda muke gudun wulakanci muke neman kuɗin duniya don kan mu wulakanta a duniya muna yi ma lahira haka kuma shi kenan sai mu je mu wuce sharat kawai ka duba ka gani a cikinmu duk in sahiya ta yi kamar yadda rasulullah ya ce kullum nasu ya hudu kowa yana wa- sa- samako kowa yana huta nema an gane ko dukanmu nema muke huta haka ne ko sai annabi ya ce fa ba'un li nafsi wani in ya huta neman sai ya sai da kanshi ya sai da kanshi kawai ya sai do kanshi ya ba ya ba kanshi kawai shi dan jahannama ne kawai ya ki halaka ya ki haram aka ce halaka yanzu wahala take suka ce kai haram din ma wahala take ita ma in ta samu a ci suka ce haram ma wahala take wai in ta samu a ci fa ba'i'un li nafsihi wani ya sai da kanshi ya sai da mu jahannama kanshi kawai ya huta fa mu'tiquha wani in ya huta kuma diyauto ta yake ya nemi halak din shi ya kiyaye dokoki Allah au mu biquha wani da man ta asira take tun jiya ya sai da kuma ya ƙara dulmiyar da ita kuma ya ƙara muna neman duniya amma lahiran mu muna tsayawa mu neme ta yanda dace bal tu'thiruna al bar dai mun fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairu wa abqa ita kuma lahira ita tafi alkhairi ita tafi wanzuwa tafi zama wanzazza wa takathurun fil amwali wal aulad da fifiko akan bi diya mu ce mu yawaita diya da mi dukiya alhakumut takafur san atara ya muku yawa san atara naku insha Allah yace yayi yawa hatta zurtumul maqabir har sai kun kai kun ziyarci kaburbura to Allah subhanahu wataala yace ba haka ba kuka dauki rayuwar duniya bari a baku ita kwatankwacin ta rayuwar duniya ya take kamar salu ghaisin kamar misalin mamakon ruwa ne da ya fito wannan tsiran tsire in ya fito in aka yi ruwa aka yi tsire in itace ya fito manomi ya yake ai yana burge manomi tsanwatar sai ya burge ka in ka yi dukiya ka fito cikin gizina mota harriban kasan mai harriban wai wata mota ce harriban wai yunwa ta gare a dama ita in ka ganta ho yunwa ta gare yau saboda ta kai kusan vincent ko san halittar dinta eh kudin manta in aka baka kai miskini wallahi kudin manta na wata kai mai kudi ungo kudi wallahi harreban ka shigo harreban ka hau vila vila kala kala mata ka tara sai an yi ne wa makhalatu sadaqati tsadar sadaki bai ce ma komi mata sai rantsar tsadar nar kri ita kake doka wadda mista ungo ko mista garinku ka ba da sadaki ka yi alfahari abin yana burge ka an gane ko sai ka ga abin yana burge ka sai ka ga wani yana mine ne yana sha'awar shi ma ya irin naka kamar mutanen ƙaruna ko misal ma uti ya ƙarun inna hula zu hasin azim sai suke cewa kai canmu fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi sai gashi ya huto a cikin mutanen shi da zinar shi gaba daya sai suke cewa kai ina ma a ce muna da abin da ƙaruna aka bashi lalle mai rabo ne zuhazzin azim yana da rabo mai girma to kai ma da kaga wata mota ta wuce ce muna zuwa muna zuwa kun je lahira ne kun je lahira rantsatsen mota baka taba ganin ba cewa misali ala sabilil misal wani malami ya wuce bawa Allah ka ce muna zuwa zan mu zama malamai Allah ya yarda baka taba tunanin alaran ba ya rero kira'a baka ji daɗi ka ce muna zuwa mu koma makaranta baka taba ganin an ɗauki nauyin wasu marayu baka ce muna zuwa amma dai sai mi Allah mana gafara wata kafurun bainakum wata fakurun wata kasurun fil amwali wal aulad kamar mamakon ruwa ne da ya huto da tsirrai ya burge wato manoma kuffar nan ba kahurai bane manoma kenan na batuhu menene kuffar me asalin kafir me ɓoye abu in ka ɓoye abu sai a ce ma kafir ka ɓoye gaskiya ka bayyana ƙarya kafir kenan kaga su kuma manoma suna ɓoye mi iri a cikin ƙasa kuffar kenan an gane ko to sai ya burge su wannan tsirran da ya hoto sun maye hiju fatarahu musfarran an gane ko sai da ya yi tsawon nan sai ya bushe in ya bushe sai ka gan shi ya zama mai fatsi-fatsi wai shi masara ne yake in ya bushe ko masara da wannan da tsanwa-tsanwa sai ya zama fatsi-fatsi to kamar kai ne in ya yi dukiya bai tara komi ba in ya yi dukiya bai aikin kirki ba to dukiyar za ta ƙare in ba ta ƙare ba za ka mutu in ka mutu biya su shiga wasu shagari walle su more kile wasu salai ka tara musu ba wahala kuma sun ci halakaɗinsu kai kuma a tsare ka a dinga tambaya ka ina ka same su su kawai sai dai a tambaye su ina suka sa su amma ba a tambaye su ina suka same su gado ne Allah ya ba su للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر gado ne Allah ya ba su nasiban mafruda an gane ko in dukiyarka ba ta ƙare ba kai ni kai kai ka ƙare wallahi kai ka ƙare wannan magana ta yi daɗi kai ka ƙare kuma ga shekarun sun ta yi babu ga shekaru sun yi kun ba yi da cin dukiya eh shekaru in sun ta yi ina kai ina cin dukiya yanzu dai duk daɗin dukiya duk daɗin dukiya da ka kai arba'iniyat ɗin nan kuma ta fara rage daɗi mu da a nan dai da ka kai shekara arba'in kawai daɗin dukiyarka ta har ragewa sai a ce to alaji a hasa cin shan nama a ci zogala haka suke cewa a hasa cin aran maji a cin a hasa cin gishiri sukari ma sai a ce to a rage shan sukari duk jiji din nan da ake kana kallon su a fruyi ma sai an kiyadde ma kididdige ma la hawla wala quwwata illa billah Allah mana gafara yace sai ya bushe ya fatsi fatsi an gane ko fatarahu musfarran yayi rawaya rawaya sun mai kunu hutama sannan sai ya zama dudduga arziki ya watsi sannan a nan mi wa fil akhirati in baka yi aikin kirki ba a lahira mi zaka samu azaba mai radadi azabun shadid in kuma kayi abin kirki dukiyar ta wuce wal maghfira sai ka samu mi gafara daga ubangijinka da yarda ubangiji kaga nan ma an gaya ma an kasu kashi bi wanda ya lalace zai samu mi azaba mai radadi wanda ya abin kirki da dukiyar shi ko mun karanta ta ya samu gafara da yarda Allah sai Allah ya ce menene wamal hayatu dunya ai rayuwar duniya ba komai bane sai wani jin dadi mai rudarwa jin dadin duniya ina ma yake wai ina ma jin dadin yake me jin dadin da duniya ina ma yake wa aka ce a wanda fi kowa jin dadi duniya wani hadisi in ya kasance dan wuta ne za a ɗauko shi in ya fi kowa jin daɗin duniya shi ne ya fi kowa morewa a duniya ha ka fahimta a ɗauko shi a mai gamza a jahannama ka san mai gamza tsome tsoman lifton a tsoma a hudu tsome shi ne gamza guda a tsoma shi a hudu a ce bawa na ya jin daɗin duniya ce ni Allah tun da ka halice ni cikin wahala nake ban san ma mai jin daɗi ba an gane ko ban san mai jin daɗi ba duk jin daɗin ya mance shi shi kuma a duniya ya yi kowa jin daɗi Kome ne fa komi tsome to ina ga inye shekara a ciki ina ga halidi na fiha wai tsoman lipton ka ɗauko lipton ka tsoma cikin ka hudu in ka sha kashi lipton ɗin ba ta bada ba ta ma saki ba Wancan hadisin wanda ya ce inna ahwana ahlin nari adabu yawmal yawmal qiyamah.
qiyama la rajulun yudawa ala wannan ko akhbas qadmai wanda yafi kowa rishin jin azaba Saukin azaba.
saukin azaba a jahannama a ranar lahira mutum ne kawai za a sanya ina akhmas inda in ka taka wannan ne bai zama inda in ka taka kawaka bai tabo kasa bai taba kasa wannan akwai dan rami a cikin kawaka tsakanin diddige da can wurin kawa kasa ai ya hi diddige shin zashi to nan ne za a sanya garwashi akan kawawon shi yana zaune kan shi shine mai ga ranabuta na ci ga kulwar shi na ta farfasa shine mai leje da azaba a jahannama sannan shi kuma wanda ya fi kowa jin wahala a duniya in ya kasance na aljanna wa ya fi kowa jin wahala a duniya za a mashi gamza a aljanna tsoman lufta a aljanna a hudu shi a ce bawa na ya wahala duniya ya ce ni hotun da aka halice cikin jin daɗi niki ni ban wasan wani wahala ba tsomai a aljanna Allah mana gafara sai Allah ya ce mi
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci jama'a bi siffa ama sabiqu ku yi rigai-rigai ila maghfiratin min rabbikum izuwa gafara ta ubangijinku misalin da muka bada shekarar jiya na bashi ko president jiya ma mun bada shi president yace a bashi bashi ya shigo masallaci yace ku bani bashi sai mun yi rigai-rigai ko sai an salayi SRC sun salayi eh mana to shine Allah ya ce ku yi rigai-rigai kar ku bari a barka an an ce kaza to kai rigai-rigai a ce kai ka fara kar ka bari a barka izuwa mi ila maghfiratin min rabbikum izuwa neman gafara ubangijinku ku yi rigai-rigai ku nemi gafarar ubangijinku da ciyarwa da aikin kirki da salloli da nafiloli da ibada da sadaka da da da kan ku bari a barku baya rigai rigai zuwa aikin kirki da wannan da nema aljanna wadda fadinta fadin sammai da ƙasai ne gaba ɗaya an ce talakkan shiga aljanna talakka wanda ya fi kowa talauci a aljanna miskinin aljanna gidan shi duniya da abin da ke cikin ta so goma girman gidan shi shi ne menene in an ba da zakka a aljanna shi ne za ka yi Allah mana gafara to yanzu a ce kai kuma shiru kawai aljanna baka da wannan wuri ba kai bane talakkan ba kai bane wannan Allah sa mu cikin attashirai kazama attashiran aljanna manya manyan attashirai kazama aljanna amin ya rabbal alamin yace ma wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli an tanadinta ga wa'inda suka yi imani da Allah da manzannin shi an gane ko zalika zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala Allah ce Allah yana bada ta ga wanda ya ga dama kaga duk wanda Allah ya shirye shi falala ce mashi Allah ya saka aljanna falala ce ma amma in adalcin Allah zai ma in aka ma adalci ba wanda zai sha daga cikin Allah ya maka adalci ko ya ma falala a Allah ya mana adalci ya mana falala afwan in Allah ya mana adalci ban me sha sai Allah ya mana falala ya samu aljanna yu'tihi man yasha wallahu zul fadl azim Allah mai falala ne mai girma an gane ko nan ya kamata mu tsaya fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi karancin ilimi ne Allah mana gafara shi share shi daga kirzan mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara Allah ya shi kan uwayen mu Allah wanda suke rayar da daga uwayen mu Allah ya ƙara musu tsawon kwanaki da imani Allah ya sa mu moru daga gare su Allah ya sa mu cikin wanda Ramadan zai kare sun yi asarar Ramadan dinsu. Allah biya mana bukatunmu gaba ɗaya. Allah biya mana bukatunmu gaba ɗaya. Allah buɗe mana arziki min haisu la nahtasib arziki mai amfani halalan tayyiba. Allah ka aurar da gwagwaranmu. Allah ka aurar da gwagwaranmu da tuzurai gaba ɗaya. Allah ka azurta su gaba ɗaya. masu aure ya ƙara zaunar da su cikin iyalinsu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara zaunar da mu a iyalinmu lafiya Allah biya mana bukatunmu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la tajalna min al-qanitin rabbana qri hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana waqdi hawaij kullu man lahu haqqun an nadwa lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wa ashurna ma'ahum ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'a was-salihin fi jannatika jannatin na'im على سر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته